bismillah ku alfiya kenan bismillahir rahmanir rahim alfiya ibn malik da ba ku shawara annazm alfiya kowa ya rinka rubuta baitutukan da ake karatu ya rinka haddace su yanzu da kake da dama ta haddace ta an yi baiti daya biyu uku hudu duk sati kana iya haddace su don Allah ya mana tsawon rayuwa ana kai karshen ta ka haddace ta kike a gane ko ka samu kayye babba exercise book sai ka rinka rubuta baitutukan da aka yi to tun yanzu ba su yi maka yawa shi yasa kuke ganin manya-manyan malaman zauri da sauran ɗaliban da suka jima cikin neman ilimi duk sun haddace sauran littattafai saboda ana yi kana rubuta kaɗan kaɗan kana haddacewa haddace abu lokaci guda ba kowane Allah ba irin wannan baiwa sai ɗan kaɗan daga cikin bayan Allah ibn malik ya ce wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fat'in wa dhu kasrin wa dam ka aina amsi haythu was sakinu kam cikin fukaha da suke kawo wa wani malami ya karantar da alfiya amma bai iya karantar da ita ba kun san ilimi in baka iya abu baka bari bari wallahi in ka san baka iya ba bari saboda yau da gobe sai an cimma iyakanka shi yasa kuka ganin waɗanda sun ka tunkari wa'azi gidan radio da gidan tele yanzu da ilimi ya fara bayyana saura duk sun aji wa'azi sai su ce ba su da lahiya wani hince yayi balaguro ne ce kaza ne ce kaza bari abinda baka iya ba bari sun ka ce wani mallami na ana bada kissa to tana yawa fukahat ne don ban dariya to yace wa kullu harfin dukkan harf kun san harfi shine kamar sashi gefen abu wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf to harf yace dukkan wani wata makarkata mustahiqqul lil binatu ya cancanta a gina ta wal aslu asli fil mabni ga gidan da an ka gina an yi sakkana a zamana cikin shi wa minhu zu fatihin akwai gidan da an yi shi ba ruhi wa zu kasrin akwai kuma wanda ya abin nan ya tsatsage wa dhammin akwai wanda kuma an rufe shi gaba ɗaya ka aina a wani gari ne a ina ana samun shi amsi shin jiya na an ka gina shi haisu kuma ko ta yaya wasakinu gidan da an ka zamana ko mutumin da ya zamana kam ai shi na da yawa to fuka hati ne na san dai na ban da ranar fuka hau na abin da malamai mun fahimci wannan ko huruful ma'ani guda 105 na huruful ma'ani guda 105 na kowanne kana iya bincike kan shi sai ka ga ma'ana nawa yake dauka kuma wani tasiri zai yi a cikin ilimin shari'a da hadisi da aƙida ma'anonin harafi suna iya tasiri a cikin aƙida suna iya tasiri cikin tafsiri suna iya tasiri cikin hukunci ko wani harafi ka ɗauka bincike ne mai yawa an gane ko shi yasa muna jan kalku imamu suyuti in ka diba cikin al-itqan ya kawo sauran harufan da tun kazo cikin al-qur'ani da ma'anonin su amma in ka ɗauke su a larabci ma'anonin su suna iya tasiri wajen cikin aƙida da abun wani bawan Allah ya rubuta doctora a cikin wawu wawatul arabiyya wawat jam'i ne na wawun ba wawa ba aka nuni da hausa wawat wawun tana iya zama doktora bal ma wawun guda ma ana iya rubuta doktora a kanta tunda muna da wawul atf ko ba ka nan bane to wawun kin nan mutum wani mutum ya zo ya ce masha Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mi wai washi ita ya ce a a kaga nan wawun ce amfani da ita aka nuna mai tana iya tasiri a cikin aqidarsa wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mada'i wadribuhunna malamai sun yi sabani shin wai duka waɗannan za a iya hada su koko za a bi mataki mataki na shin za a jeran tas koko kaga dama ka tsallake duka wannan sun yi abu shin alat tartib ko ne sai ta alat tartib fiqhuna إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل wanga wawon wasu sun ce malamai sun ce wawon jam'i ce in kana da zakka dole waɗanda guda takwas kone sai ka raba ka bashi wasu ka ce a'a sinfi guda ya kama kana iya bashi sannan shan alat tartibi na dole sai ka bi su akan tartibi ko kana iya tsallakewa wawun ɗaya saka rubuta doktora cikin ta mata karatun nan yadda muke tunanin shi wallahi ba haka nan bane Allah ya kima Allah kyauta malam yace al huruf kulluha mabniyya dukkan harufa mabniyyan na ma'ana shi harafi ba a yi irabi shi id la ya'tawiruha bai gitto mata shine i'tarahu ya gitto mai shine i'tara an gane ko gittowa abu ya gitta maka kaji sha'ir yace ma masoyiyarsa wa inni la ta'runi li dhikraki hizzatun kaman tafada usfurun ballalahu alqatar da an wadi sunan tace sai ya girgiza girgiza tana gitto mishi la ta'runi kaman tafada usfurun ballalahu alqatar kaman ki wato tsuntsun da ya sha kashin ruwa lokacin da zai girgije wannan kaga ya fafafaf yace to haka ne yake idh la ya'tawiruha ma taftaqiru fi dilalatiha alayhi domin bai gitto mata abinda take bukatuwa a cikin dilalata ma'anarta alaihi zuwa gare shi shi harafi in yato kawai ma'ana take basuwa bai bukata sai an yi fataha ko kasra ko dhamma a gane i'rabin sa an gane ko ban sani ko kun fahimce ni ba domin suna in ya dauki fatha yana nufin maf'ulun bihi na ra'aitu muhammadan amma in nace nazartu ila muhammadin ka gane ko zai masa tasiri ya nuna an yi zuwa gare shi to in nace ja'a muhammadun kaga ya nuna dunkin shi ne afa'ili ya aikata ban sani ko mun fahimta ba ke to shi ko harfi bai bukatar wata kasra ko fata ko zama da ya zo ana iya gane ma'anarsa in ba shi na ɗaukar ma'anoni daban-daban ba sai a bincike su wacce ce ake nufi mun fahimci wannan ke ko akwai wani malami mai ban dariya a Najeriya ana cewa bai da karatu bai da karatu ana kiransa Imam Qalarawi to duka dai abubuwa duka sai da yayi tattaki malamai kansu har yanzu ga nahau yanzu ne bin ba da nahau tun da kan nahau muke yace yayi nahau ƙarya ne da sharibtul ma'a da sharibtul ma'i da shari'utul ma'u yace duk ma'anar su daya yace dan ubanka ka taba jin an ce ruwa sun sha mutum tunda an ce shari'utul ma'u don ruwa fa'i da sai a ce ya sha dan adam ai bai yiwa wannan raddi na nake ba mu ƙara rawi na makiya ba na ce ku je ku faɗi wannan ba raddi na yake mu makiyan shi ina fata an fahimce ni ma'ana shi a wajen shi kasa fataha da kasara da zama ai ba su ki sanar da an ce shari'utul ma'u sai a ce ruwa sun sha dan adam kaga bai yiwa imam qarawi kenan yace malam yace nahu kamar kace akhadtu min ad-darahim na karba daga dirhamomi فالتبعيد مستفاد من لفظ من بدون الاعراب za a fahimci cewa min dirhamin tab'idi sasantawa nan ba sasantawa ba irin wanga ta sasanta tsakanin mace da namiji ko sasanta tsakanin masu rigima dan shi kanshi tab'idukin ma'ana asalin sasantawa shine daga sashi ne in ana rigima dole bai yiwa kowa ya samu yadda ke so sai a sasanta kai a dan ma sashi shi ma a dan mai sashi sai an ce sulhu sasantawa to anan an kace sasantawa tabi'idi ana nufin adibi kadan daga ciki domin an kace min darahimi sashen dirhamomi ba dukkan su ba tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ai ba kulluhum ba wal aslu fil bina'i aslin bina'i an yakuna ala sukuni ayi shi akan sukuni shine asalin sa li'annahu akhaffu min al haraka domin shi sukuni ya fi sauƙi daga haraka in an ce haraka shine fatha ko kasra ko damma ko ba haka ba wala yuhar wala yuharraku almabniyu illa li sababin shi ko mabniyun ba a masa tahriki sai da sababi tunda asalin sa sukuni da kina an kai masa fatha ko kasra ko damma to sai akwai dalili kat takhallus min iltiqa'i sakinaini ko shi sukunin nan ba a masa harka kinan sai an wani lokaci don saboda arabu da su iltiqa'i sakinaini sukuni biyu sun haɗu وإن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق إن جبال المنصرف إذا ما سحرف ما سكوني بيسون هدو تو فاكسر ما سبق sai kai masa kasra an gane ku amma wannan ba kowane lokaci ba wani lokacin ana fatha wani lokacin ana dhamma amma galibi kasra ake kaga sai ka ce min Allah dhil ma'arish baka ce min Allah ba min Allah to kaga min asalin harfi ne mai sukun Allah ya hadu da lamun amma sai ka ce min Allah nan fataha an kai ina fatan an fahimce ni to amma galibi sai ku iske kasra ake yi in saki ne sun sun haɗu khudhil afwa kaga khudh an yi sukuni ko ba gaba al afwa kuma yana lamun tana da sukuni sai an ka ce khudhil khudhil to wannan sukuni arid ne ya zo ne saboda kasra mun fahimci wannan ko ka takhallus min iltiqa'i sakinaini wa qad takunu al harakatu fatha amma wani lokaci zaka iske harafi yana da haraka amma harkar nan kala uku ta tana iya zama tuwa fatha ka aina kama aina wa qama ko da qama wa inna ko da kuma inna to nan yasa kawo qama ko ba qama na an rubuce ba to ai qama fi'ili na eh wa kad takunu al haraka haraka tana iya to ai muna zancen harufa ne amma nan tana ya kawo fi'ili ne don saboda dai haraka ya nuna maka cikin fi'ili tana shiga amma nan muna zancen harafi ne ina fata an fahimce wa qad takunu kasra tana yana ta zama to kasra ko ba haka ba kenan nan da yana zancen da ita kasran da ka amsi kamar ams ya an ce ams jiya mu yi hattara kalima ta ams sun ka ce idza nukira urrifa wa idza urrifa nukira in yazo da ma'arifa in yazo da ma'arifa an gane ko to ya kuma na kira in ya zo kuma da na kira ya kuma ma'arifa shi cikin larabci shi adda wannan al-alghazul fiqh an-nahwiyya yanzu in nace ji'tu amsi ina yana nufin jiya ne su amma in nace ji'tul amsi tana yiwa na kai sati guda ga ga magana ya tana nauyi Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi bil amsi ba ana nufin jiya na ba wannan abin ya faru a ana nufin can kwanakin baya ni kama qatalta nafsan bil ams ba yana nufin jiya ba a kwanakin da suka wuce larabci kenan wa qad takunu kasra ka ams kamar kalima ta ams wa jair da kalima ta jair jair na mun ce daga kalima ce ta na'am in ka ce jair wa qad takunu damma haraka tana idan tuwa damma ka haithu kama haithu wa huwa ismun amma shi ismi da injibalan wa munzu da munzu wa huwa harfun idza jararta bihi in kai masa jarra kamar in kace munzu amsi to sai zaman to mi sai zaman to harafi na in kuma baka yi jarra ba ga abin da yazo kenan yana hita ya koma suna wa amma wa amma sukun fa nahwu kam shi kuma kam kam akwai khabariya akwai kuma istifhamiyya sai kai hatar khabariya ta bada labari wa kam min malakin fis samawati tambaya kam tabi'u hada wadrib da idrib ka buga wa ajal da ajal ajal a ajal in ka ce ajal a ba wancan na ajali ba in ka ji laraba ce ajal hal ra'aitahu in ka ce ajal ai bi ma'ana tabbas wa ulima mimma mathalna bihi za a gane ta abinda mun ka bada misali annal bina'a ala al-kasri wa dammi cewa shi bina'i akan kasra da damma la yakunu fil fi'li to kaje hikimar da tassa bai zuwa cikin fi'li in ka ji abu mabniyun da alal kasri ko alal dammi to la yakunu fil fi'li bal fil ismi wal harfi sai dai zamanto cikin suna ko harfi wa annal binaa alal fathi aw sukuni shi ko bina'i akan fatha ko sukuni yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi yana iya zuwa cikin ismi da fi'ili da harfi wannan shine hikimar da ta sa alƙur'ani ya kawo Allahu a'lam